alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd da wannan shine darasi na uku a cikin darussan da muke maimaitawa sakamakon rasa audio na asali da muka yi muna maimaita su a kai tsaye malam ya ce za mu tashi a babul iqama malam ya ce babul iqama ko kuma babul imamati babin bayani akan limanci عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أبو هريرة لك منزاء الله ياتي أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام شنبايا صورو وانديك لك كنسا كامل لمن أن يحول الله رأسه رأس حمار ألا يجوي كنسا يقوم كان جاكي أو يجعل صورته صورة حمار ko Allah ya sanya surarsa da zamanto surar jaki wannan kenan yana nuna babban laihi ne riwar liman an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ila al-imam li yu'tamma bih ai shi liman an sanya sa ne dan ayi koyi da shi fala takhtalifu alaihi da haka kada ku saba masa fa idza kabbara fakabbiru idan ya kabbara ku yi kabbara wa idza raka'a farka'u idan yayi ruku'i ku yi ruku'i ma'ana sai yayi sannan ku yi وإذا قال سمع الله لمن حمده إذن يجي سمع الله لمن حمده فقولوا توكتي ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا سياي سجدا سننكو سجدا وإذا صلى جالسا إذن يسلى أزمن فصلوا جلوسا أجمعون تبوماكو يسلى دزمن قبا ينكو wannan ke nuna umarni ne dole ne ba a rigon liman rigon liman yana jawo lalacewar sallah an aisha radiyallahu anha qalat صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك manzo Allah ya yi sallah a gidansa cikin gidansa baya da lahiya fa salla jalisan sai ya salla a zamne wa salla wara'ahu qaumun qiyaman sai wasu mutane suka yi sallah a bayansa da tsaye فأشار إليهم sai musu nuni a nijilisu a kan ku zamna falamman sarrafa lokacin da ya sallame kale ce innama ju'ila al-imamu li utamma bi shi liman an sanya sani da ayi koyi da shi fa idza raka'a farka'u idan ya ruku'i ku ruku'i wa idza rafa'a farfa'u idan ya dago ku dago wa idza qala sami Allahu liman hamida idan yace sami Allahu liman hamida faqulu ku ce rabbana lakal hamdu wa idza salla jalisan idan yi sallah a zamne fasallu julusan ajma'una to kuma ku yi sallah a zamne gaba ɗayanku an abdullahi wannan amma hadisin ya shahi hadisi ne wanda malamai suna ganin an shahi hukuncinsa idan liman ya yi sallah da zamne ko kuma kuna iya yi da tsaye kenan ko za ku yi da tsaye shi sai ya da zamnan dalilin abin da ya tabbata ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yayi sallah da zamne su kuma sahabbai suka yi daga tsaye kenan sai nuna wannan hukunci an goge sa an abi hurairata an abdullahi bin yazid bin yazid al-khitmi al-ansari daga abdullahi dan yazid al-ansari wanda yake daga cikin mutanen madina رضي الله عنه ألا يدد شي قال حدثني البراء بن عازب براء بن عازب يا باني لاباري وهو غير كذوب كما شيبا متنبني ميكريا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزا ألا يكسنتي إذا قال إذن سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره باب وندكي كركتو دباينسا dan ya tashi hatta ya ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sajidan kinan babu mai karkata bayansa dan ya je zuwa sujada har sai manzo Allah ya faɗi yayi sujada ma'ana suna tsaye suna kallon sa sai yayi sujada thumma naqau sujudan ba'dahu sannan sai mu faɗi mu yi sujada bayansa عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا idan liman ya ce amin ko kuma ya ce gairil maktubi alaihim wala talin fa aminu to ku ce amin fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al mala'ika domin duk wanda aminkinsa ta yi daidai da aminkin mala'iku gufira lahu ma taqaddama min dambi za a gafarta masa abin da ya gabata na kurakuransa an abi huraira ta radiyallahu kira wanda hadisi na nuna falar cewa amin a cikin sallah bayan suratul fatiha an abi huraira ta radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza salla ahadukum lin-nasi idan dayan ku zai ma mutane sallah falyukhaffif to ya sausauta fa inna fihim ad-da'ifa was-saqima domin a cikin su akwai mai rauni da maras lahiya wa zalhaja da kuma mabukaci wa idza salla ahadukum li nafsihi idan kuma ɗayan ku zai salla ga kansa falyutawwil ma sha'a to ya tsawaita yanda ya so ma'ana wannan umarni ne daga manzo Allah akan liman kada ya rika tsawaita sallah dan saboda masu rauni da ke da kwai da mabukata shi kadai ne yanda yake so an abi mas'udin al-ansari al-badari an karɓo daga abu abi mas'ud wanda yake dan madina kuma wanda ya halarci yakin badr radiyallahu anhu Allah ya dade shi kala yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala wani mutum ya zo wajen manzo Allah sai ya ce inni la ata'akhkharu an salati subhi lalle ni ina jinkirta sallar asuba min ajli fulanin dalilin wane mimma yutilu bina dan saboda tsawaitawar da yake muna ma'ana dalilin doguwar sallah da yake to sai in jira sai an kusa karewa sannan in zo kale ci fa mara aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin manzo Allah ba ghadiba fi mau'izatin yayi hushi a wani wa'azi qattu ko so dai ashadda mimma ghadiba yawma id kamar yadda ya hushi a wannan ranar faƙala sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna minkum munaffirina lalle daga cikinku akwai masu korar mutane daga addini fa ayyukum amman nasa duk wanda daga cinku zai ja mutane sallah falyujis to ya takaita fa inna min wara'ihi al-kabir domin a bayansa akwai lattizawa wa da'ifa da mai rauni wa dhal hajati da mabukaci babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam babu bayani akan siffar sallan manzon Allah عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة manzo Allah ya kasance idan ya kabbara ta farko a cikin sallah qabla an yaqra kamin ya karatu sakata hunaihatan yana yin shiru kaɗan kina idan ya kabbara a cikin sallah sakata hunaihatan yana yin shiru kaɗan qabla an yaqra kamin ya karatu fakultu sai na ce ya rasulullah bi abi anta wa ummi ya ma'aikin Allah fansar ma'aifina da ma'aifiyata su tabbata a kanka a ra'aita su kutaka baina takbiri wal qira'a ba ni labarin shirun da kake yi tsakanin kabbara da kuma karatu ma ta kulu me kake faɗa qala yace aqulu ina cewa allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ya Allah ka nisantar da tsakanina da kurakuraina kama ba a ta bainal mashriqi wal maghribi kamar yadda ka nisantar da abin da ke tsakanin mahutar rana da mafadarta Allahumma naqqini min khataayaya ya Allah ka tsarkake ni daga kurakuraina kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake tsarkake kaya farare da kazanta Allahumma ighsilni min khataayaya ya Allah ka wanke ni da kurakuraina bil ma'i da ruwa wa thalji da kankara wal baradi da kuma raba kenan wannan ita ake ce ma du'a ul istiftah addu'ar bude sallah kamin a fara karatu an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir manzo Allah ya kasance yana bude sallah da kabbara wal qira'ata shi kuma karatu yana bude shi bilhamdulillahi rabbil alamin da alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana karatun da ake shi na waje tunda ita bismillah da a'uzu cikin asirrance ake yin su haka kuma wannan addu'a da ake ta buɗe sallah wa kana idza raka kuma ya kasance idan yayi ruku'i lam yushkhis ra'sahu baya sunkuyar da kansa sosai wa lam yusawwibhu kuma sannan baya dago sai ya saba walakin baina dalika sai dai tsakanin haka ana kenan yana daidaita gadon bayansa da kansa wa kana idza rafa ra'sahu min ar-ruku'i kuma ya kasance idan ya ɗago kansa daga ruku'i lam yasjud baya tahiya ya sujada hatta ya stawiya qa'iman har sai ya daidaito a tsaye wa kana idza rafa ra'sahu min as-sajda haka kuma idan ya dago kansa daga sujada lam yasjud ba zai je sujada ba hatta yastawi qa'idan har sai ya daidaito a tsaye azamne har sai ya daidaito azamne wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini kuma ya kasance yana fada a bayan kowace raka'a guda biyu at-tahiyya wa kana yafrishu rijlahu al-yusra kuma ya kasance yana shehi da kahorsa ta hagum wa yansibu rijlahu al-yumna sai ya kafa kahorsa ta dama wa kana yanha an uqbati shaitan kuma ya kasance yana hani akan zama na shaitan zaman shaitan shine dukkanin sallan dukkanin zaman da aka hana a cikin sallah ko kun ba a yi وكان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه كما ينا هني أكم متن يشهد كران هنونسا افتراش السبع كما يندى نامو من داجي سكي شهداوا ma'ana lokacin sujada ana so mutum ya ɗaga hannayensa kada ya kwantar da su a ƙasa wa kana ya salata bit taslim kuma ya kasance yana liƙe sallah da sallama wannan hadisi dai yana nuna natsuwa da daidaituwa a wajen yin sallah a cikin rukunai an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma'an annabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi lalle manzo Allah ya kasance yana daga hannayensa hadwa mankibaihi daidai kahudunsa idza iftataha as-salata idan ya bude sallah wa idza kabbara lirruku'i haka kuma yana ɗaga hannayensa idan zai buɗe idan ya kabara don yin ruku'i wa idza rafa ra'sahu min ruku'i haka kuma idan ya ɗago kansa daga ruku'i rafa'ahu ma kadhalika yana ɗaga su har yanzu wa qala kuma ya sai ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu wa kana la yaf'alu dhalika fi sujudi kuma ya kasance baya yin haka a wajen sujada ma'ana wannan hadisi yana bayanin inda manzo Allah yake ɗaga hannuwansa kenan a wajen ruku'i da lokacin dagowa daga ruku'i amma lokacin da mutum zai yi sujada ko ya dago daga sujada ba zai yi wannan kabbarar ba ba zai daga hannayensa ba وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو أمرتني إن يسجد أكن أكن قصة غدا بكوي على الجبهة أكن غوشي wa ashara biyadihi ila anfi sai ya nuni da hannunsa zuwa ga hancinsa ma'ana goshi yana daga ciki hanci kina wurin su yana dole sai an aza hanci kasa wal yadaini da hannaye guda biyu wal rukbataini da guyoyi guda biyu wa atrafil qadamaini da gehe na dugadugai wannan yana nuna aka rasa ɗaya daga ciki to sujada ba ta yi ba shi yasa wasu malamai su gani in baka aza hanci a wajen sujada sallar ka ba ta yi ba an abi hurairah radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance idza qama ila salati idan ya tashi zuwa sallah yukabbiru yana yin kabbara hina yaqumu lokacin da yake tashi wa thumma yukabbiru sannan ya kabbara hina yarka'u lokacin da yake ruku'i ثم يقول sannan sai yake sami Allahu liman hamida hina yarfa usulbahu lokacin da yake dago bayan sabinar ruku'i daga ruku'i ثم يقول sannan sai yake وهو قائم yana asai rabbana wa lakal hamdu ثم يكبر sannan ya kabbara hina yahwi sajidan lokacin da yake tinkarar zuwa sujada ثم يكبر sannan ya kabbara hina yarfa lokacin da yake dago ra'sahu kansa ثم يكبر sannan ya kabbara hina yasjud lokacin da yake sujada ثم يكبر sannan ya kabbara hina yarfa'u ra'sahu lokacin da yake dago kansa daga sujada ثم يفعل ذلك في صلاته kulli sannan yana aikata haka a cikin gabaɗayan sallarsa hatta ya qadiyaha sai ya kare wannan sallar wa yukabbiru hina yaqum mina thintain ba'da al-julus kuma yana kabbara lokacin da yake tashi bayan rako'i guda biyu na zama wannan hadisin yana nuna wuraren da manzon Allah yake yin kabbara Allahu akbar عن مطرف عن مطرف بن عبد الله قال daga mutarrif dan abdullahi ya ce sallaitu ana wa imran ibn husayn na yi sallah ne da imran ibn husayn khalfa ali ibn abi talib bayan ali dan abi talib fa kana idza sajada sai kasance idan ya sujada kabbara yana kabbara wa idza rafa ra'sahu kabbara haka in ya dago daga sujada yana yin kabbara wa idha rafa'a ra'sahu wa idha rafa'a ra'sahu kabbara haka kuma idan ya dago kansa yana yin kabbara ma'ana idan ya dago kansa daga sujada yana yin kabbara wa idha nahada min ar-rak'atayn kabbara haka kuma idan ya dago daga ruku'i yana yin kabbara falamma qada salata lokacin da ya ƙare sallah akhadha bi yadi imran bin husayn ya kama hannun imran bin husayn faƙala sai ce kad zakkarani hada wannan ya tunatar da ni salata muhammadin sallallahu alaihi wasallama sallar manzon allah au ƙale ce sallah bina salata muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya muna sallah irin sallah ta muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin kamar wancan ne yana nuna inda manzo Allah yake yin kabbara wa anil barra ibn azib haka yanzu an karbo daga barra dan azib qala yace ramaktu salata ma'a muhammadin sallallahu alaihi wasallam na yi sallah tare da ma'aikin Allah kuma na kiyaye sallar tasa shine ramaktu fa wajadtu qiyamahu sai na samu tsayuwarsa faraka'atahu da raka'arsa fa'tidalahu da kuma daidaituwarsa ba'da ruku'i bayan ruku'insa fasajadatahu da sujadar da yake yi fajilsatahu baina sajadain da zaman da yake tsakanin sujada guda biyu fasajadatahu da kuma sujadar da zai yi bayan wannan fajilsatahu ma baina taslimi wal inshirafi da kuma zaman da yake yi bayan sallama da kuma tashi daga wurin daga wurin da yake zamne qariban min sawa'i kusan ɗaya suke da juna wafi riwayatul bukhari a wata riwaya ta bukhari ma halal qiyama wal qu'uda bayan da banda tsayuwa inda ake karatu wal qu'ud da kuma zama wanda ake yi na tahiya qariban min sawa'i to kusan ɗaya suke da juna ma'ana in ka hudda tsayuwar da manzo Allah yake ta karatu da kuma zaman da yake na tahiya to sauran jimawar da yake a cikin sauran wurare kusan ɗaya suke da juna kenan wannan yana nuna shi wuraren sujada da kuma wuraren dagowa daga rugu'i da dagowa daga sujada dukkanin su ana su a dan dau lokaci kamar yadda ake daukar lokaci a cikin sujada ko rugu'i an sabitin al-bunani an anas ibn malik radiyallahu anhu qala yace inni la alu an usalli bikum ni ba zan gushe ba ina yi muku sallah كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا كما إن منظى الله كسنتينا من سلا قال ثابت ثابت فكان أنس يصنع شيئا sai Anas ya kasance yana aikata wani abu la arakum tasna'unahu wanda ban ganku ku kuna aikata sa ba kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i ya kasance in ya dago kansa daga ruku'i in tasaba qa'iman yana daidaituwa a tsaye hatta yaqulu al-qa'il har sai mai fada ya fada qad nasiya haqiqa ya manta ma'ana mai yiwa ya manta cikin sallah yake bai dago ba yanzu ne jima da yake yi wa idza rafa ra'sahu min sajada haka kuma idan ya dago kansa daga sujada makata yana jimawa hatta ya kula alqa'ilu har sai mai cewa ya ce kad nasiya mai yiwa ya manta wannan hadisin yana nuna ashe wannan wuraren da mutane suka saba ba a jima ana jima a tsaye bayan dago daga sujada eh daga ruku'i kamin a je a yi sujada a ga wuri ne wanda mutane ba saba jima ba alhali ana jimawa akwai addu'o'i da suka zo akan wannan wuri na biyu shine dan jimawan da ake tsakanin su yana guda biyu ga mutane da yawa sun azaba a jima akwai wanda da sun dago kai tsaye suke komawa to duk wannan kuskure ne malai ce an anas ibn malik radiyallahu anhu kala ma sallaitu wara'a imamin qattu ban taba sallah bayan wani liman ba ko so dai a kaffa salatan wanda ya yi sausauta sallah wala a tamma salatan da kuma ya yi cika sallah min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kawar manzon Allah an abi qilabata abdullahi bin zaid bin al-jarmi al-basri qala yace ja'ana malik ibn al-huwairith malik bin al-huwairith ya zo mana fi masjidina hada a wannan masallacin namu fa qala sai ce inni la usalli bikum lalle ni wataran ina yi muku sallah wa ma uridu salata alhali kun ba ma sallar nake nuhi ba usalli ina yin sallah ne kai fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli yanda naga manzon Allah yana yi ma'ana yana nuhin wata ran ina cewa ku tashi mu yi sallah ba wai dan sallah bane ina yi ne dan in koya muku yace fa qultu li abi kilaba sai na ce ma abi qilaba kaifa kana yusalli ya manzo Allah ya yi kasance shi yana muku sallah shi Malik bin al-Huwairis kin faqala sai ce mithla salati shaykhina hada irin sallar wannan latizon namu wa kana yajlisu idza rafa ra'sahu min as-sujudi kuma ya kasance yana zamnawa idan ya dago kansa daga sujada kabla an yanhada kamin ya tashi zuwa raka'a ta biyu ma'ana wannan ke yana nuhin jilsatul istiraha da ake yi dan zaman nan da ake yi bayan an dago daga, daga sujada ta biyu kamin aje zuwa raka'a ta biyu ko kuma zuwa raka'a ta hudu a rada bi shekhihim yana nuhin malamin su aba buraid amru bin salama aljarmi wa yuqalu abu zaid abu yazid wata ana ce masa abu yazid malai ce an abdullahi bin malik بن بحينة رضي الله عنه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى للي من الله يكسنتي إذن ينا صلى فرج بين يديه ينا ربا سكان حنا ينسى معناه ينا yana hidda hannayensa daga lallakowarsa hatta ya budu wa bayadu ibtaihi har sai farin lallakowarsa ya bayyana kenan yana buɗe hannuwan nasa amma wannan in mutum na yi shi kaɗai amma in cikin shami'i ne in ka ce kai haka za ku za ka cutar da wasu mala ce an abi maslamata sa'id ibn zaid an karɓo daga abu maslama sa'id ibn zaid kale ce sa'altu anas ibn malik na tambayi anas ibn malik radiyallahu anhu akana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi da alaihi har manzo Allah ya kasance yana sallah a cikin takalminsa qala na'am yace eh wannan hadisi na halaccin yin sallah da takalmi an abi qatada al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli lalle manzo Allah ya kasance yana sallah wa huwa hamilun umamata binta zainab yana dauke da umama yar zainab binta rasulillahi binti rasulillahi zainab yar manzo Allah ولأبي الآص أركم أبي الآص بن الربيع بن عبد شمس سودان بابان هي كان يرسى كنشي سودان ميجن أرسى فإذا سجد idan manzo Allah ya sujada wa da'aha sai ya ake ta ƙasa wa idza qama idan zai tashi tsaye hamalaha sai ya ɗauke ta wannan hadisi na nuna inda larura halaccin yin sallah ana ɗauke da yara وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود كديديتا أتكين سجدة كديديتا ورنسي كديديتا ين سجدركو كديديتا سجدركو ولا يبسط أحدكم kada ɗayanku ya shunhuɗa zira'aihi zira'insa karan hannunsa in bisatar kalbi yadda kare yake shunhuɗa karan hannu babu wujubi tuma'ninati fi ruku'i wasu baya bayani akan wajabcin natsuwa a cikin ruku'i da sujada wa an abi huraira ta har yanzu an karbo daga abu huraira annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala almasjida lalle manzo Allah ya shiga masallaci fa dakhala rajulun sai wani mutum ya shiga fa salla ya salla thumma jaa sannan sai ya zo fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sai ma manzo Allah sallama fa qala sai manzo Allah ya ce masa irji fa salli ko ma kai salla fa innaka lam tusalli domin kai ba kai salla ba domin ba sallah ba ce kai abin da kai faraja a sai ya koma fa sallah kama sallah sai ya sallah kamar yadda ya ɗazu sun maja a sai ya zo fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam yawan manzo Allah sallama fa qala sai manzo Allah ce irji fa salli ko ba ka je kai sallah fa innaka lam tusalli domin abin da kai ba sallah bane talatan har sau uku yana masa haka fa qala sai ce wallazi ba'athaka bil haqq na rantsi da wanda ya turo ka da gaskiya la uhsinu ghayrahu bai iya wata sallah wadda ba wannan ba fa'allimni don haka ka koyar da ni faƙala sai ce idza kumta ila salati idan ka tashi zuwa sallah fa kabbir to kai kabbara sun makra ma ta yassara ma'aka min alquran sannan ka karanta abin ne maka sauki na alqur'ani sun marka sannan ka yi ruku'i hatta ta tuma inna raki a sai ka naso a cikin ruku'i sun marfa sannan ka ɗago daga ruku'i hatta ta atadila qa'iman har sai ka tsaye har sai ka daidaito a tsaye sun masjid sannan ka yi sujada hatta ta tuma inna sajidan har sai ka naso a cikin sujada sun marfa sannan ka ɗago hatta ta tuma'inna jalisan har sai ka natsu a tsaye a zamne sun maf'al zalika sannan ka aikata haka fi salatika kulliha a cikin sallar ka gaba ɗayanta babul qira'ati fi salati wannan hadisin shi ake ce ma hadisul hadisul musi'i fi salatihi hadisin wanda ya ya munanta sallarsa yana wannan manzo Allah ya ga yana gaugawa a cikin sallah baya natsuwa ne shi yasa manzo Allah ya ce masa ba sallolin da kake yi duk busi ba mala ya ce babul qira'ati fi salati ba mai bayani akan karatu a cikin sallah an ubada tabni samiti radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga dukkanin wanda bai karanta suratul fatiha ba an abi qatadat al-ansari wannan hadisi na wajibcin karanto fatiha a cikin sallah an karbo daga abu fatada abu qatada al-ansari kale ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayn ulayaini manzo Allah ya kasance yana karantawa a rak'o'i guda biyu na farko min salatin zuhri a sallan azhar bi fatihatil kitab suratul fatiha wa suratayn da surori guda biyu yutawwil fil ula yana tsawaitawa a raka'a ta farko wa yuqassiru fi thaniya sai ya takaita a raka'a ta biyu wa yusmi'ul ayata ahyanan wataran yana jiyar da ayoyi ma'ana yana cikin karatu sai ya bayyana wata aya tunda karatu sallar azuwar ba a bayyana karatu wataran yana dan bayyana ayoyi wa kana yaqra'u fil asri bi fatihatil kitab haka ala asr yana karanta fatiha wa surataini da surori guda biyu yutawilu fil ula yana tsawaitawa a raka'a ta farko wa yukassir fi thaniya sai ya takaita a raka'a ta biyu wa fi raka'atayn al ukhrayn bi ummil kitab a raka'o'i na karshe fatiha kawai ki karantawa wa kana yutawilu fi raka'ati al ula kuma ya kasance yana tsawaitawa a raka'a ta farko fi salati subhi a sallan asuba wa yukassiru fi thaniya kuma sai ya takaita a raka'a ta biyu wannan hadisi yana nuna ladabi na sallah ana so raka'a ta farko ta ta biyu ta biyu ta ta uku عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب ناجما زاء الله ينا كرنتاوة ألوكة سلم مغربة بالطور سورة الطور عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر يا كسن جاء تشمون بلاغرو فصلى الإشاء الآخرة سي سلاتي إشائي تكرشي معنى صلى الإشائي فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون سي كرنتا أدي تكين ركوئي والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا بل تأوجه ولا وتبع وأنه صوتي ميكو أو قراءة كو كراتو مي كو منه صلى الله عليه وسلم كو موضع الله أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا بقى عائشة للي موضع الله يا تور ونمتو على سرية akan wata runduna ma'ana ya dora su ya dora shi a matsayin shugaba faqala yaqra'u li ashabihi fi salatihim sai kasance yana musu karatu a cikin sallar su fayaktimu bi qul huwallahu ahad sai ya liƙe da qul huwallahu ahad ma'ana duk sallar da yake yi baya ya fatiha ya wata sura sai ya liƙe da qul huwallahu ahad falamma raja'u falamma raja'u lokacin da suka dawo zakaru dhalika li rasulillahi su ambata wa manzo Allah haka fa qala sai ce saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalik ku tambaye shi dan me yasa yake aikata haka fasa'aluhu sai suka tambaye sa faqala sai ce li annaha sifatur rahman azza wa jalla domin ita wannan surar siffar mai rahama ce ma'ana siffar Allah ce mabuwayi madaukaki fa ana uhibbu an aqra'a biha dan haka yasa nake son karatunta faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu ku bashi labari anna Allah ta'ala yuhibbuhu akan cewa Allah yana son sa عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ للي من الله يتما معاذ falaula sallaita bi sabbi hisma rabbikal ala me yasa ai da kai musu sallah da kai musu sallah da sabbi hisma rabbikal ala wa shamsi wa duhaha wal layli idza yaghsha fa innahu yusalli wara'aka al kabir domin yana sallah a bayanka lattizo wa da'ifu da mai rauni wa dhul haja da mabukaci nan manzo Allah ya hada ne ga mu'az da yake karanta wa mutanen suratul bakara a wajen sallah sai manzo Allah ya umurce su da wannan surorin babu tarkil jahari bi bismillahir rahmanir baya bayani akan barin bayyana bismillahir rahmanir rahim a cikin sallah kenan ana yin ta bayyanawa ne ba a yi an anas ibn malik an nabi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar wa umar radiyallahu anhuma lalle manzon Allah da abubakar da umar kanu yaftatihuna salata bilhamdulillahi rabbil alamin sun kasance suna buɗe sallah a karatu na bayyane da alhamdulillahi rabbil alamin wa fi riwayatin a wata riwaya sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na yi sallah bayan ma'aikin Allah wa abi bakar da abubakar wa umar da umar wa uthmana da uthmana falam asma ahadan minhum ban taba jin wani mutum daga cikin su ba ya qara'u bismillahir rahman yana karatu bismillahir rahmanir rahim wa li muslimin a wata riwaya ta imam muslim sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah bayan ma'aikin Allah wa abi bakar da abi bakar wa umar wa uthmana da umar da uthmana radiyallahu anhum fakanu sai suka kasance yastaftihuna as-salata suna bude sallah bilhamdulillahi rabbil alamin لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم باسا أنبت بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة أفرق كراتو ولا في آخرها كو قرشان كراتو باب سجود السهو باب بياني أكن سجدا تا كسكولي كو منتوا أتكين سلا كو سجدا ترب كنوا أنا سجدا قدا بيو دا أكيي إبا كاوي أسلا يكو أسلا بيسا كبكم كسكورا دا أكي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقى أبو هريرة ألا يدد شياتي صليت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزا ألا يا صلى ترمون إحدى صلاتي العشي أي لقى تكين صلوا لي نمريتي قال ابن سيرين ابن سيرين يتي وسماها أبو هريرة أبو هريرة يا أنبتكو وتيسي لقى تكين صلوا لي أنا يا أنبتي صلى الظهر تقول أسر walakin nasitu ana sai dai na manta wacce ce qala ce fa salla bina raka'ataini sai sallatan mun raka'a guda biyu thumma sallama sai sallame fa kama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid sai ya tashi zuwa ga wani icce da yake gicce a masallaci fattaka alaiha sai ya kishin gida akan wani iccen ka annahu ghadbanu kuma yana cikin hushi wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra ya dora daman ya ɗora hannunsa na dama akan na hagun wa shabbaka baina asabi'ihi sai ya haɗa tsakanin in yatsunsa wa kharajat sar'anu min abwabil masjid sai masu gaggawa suka hita da kowayin masallaci faƙalu sai suka ce kusirat salatu wai an rage sallah ne wa fil qaumi abubakar wa umar a cikin mutane akwai abubakar da umar fa haba an yukallimahu sai suka ji nauyin su yi masa magana wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulun a cikin mutanen da suka yi sallah akwai wani mutum wanda yake da dogayen hannuwa yuqalu lahu ana ce masa dhul yadaini qala yace ya rasulullahi wa ayya Allah anasita kamanta am kusirat salat ko dai an rage sallah qala yace lam ansa wa lam tuksar ban manta ba kun ba a rage ba fa qala sai yace akama yaqulu dhul yadaini shin kamar yadda dhul yadaini yake faɗi fa qalu suka ce na'am eh فتقدم سي غبات فصلى ما ترك سي سلاتي ابن da ya bari ثم سلم sannan sai sallame ثم كبر sannan ya kabbara wa sajada mithla sujudihi kuma yi sujada kwatankwacin sujadarsa au atwal ko da ta yi ta tsawo ثم رفع رأسه sannan sai ya dago kansa fa kabbara ya kabbara ثم كبر sannan ya kabbara wa sajada mithla sujudihi sai ya sujada kwatankwacin sujadarsa au atwal ko da ta yi ta tsawo ثم رفع رأسه sannan sai ya dago kansa wa kabbara ya kabbara farubbama sa'aluhu mai yiwa ma sun tambaye sa thumma sallama sannan sai sallame qala yace fanubbi'tu sai aka bani labari anna imran ibn husayn akan cewa imran ibn husayn qala yace thumma sallama sannan sai sallame al'ashi ma baina zawali shams ila ghurubiha shine abin da yake tsakanin hutar rana daga tsakiya har zuwa faduwarta salolin da ake a wannan lokacin shine maghrib azhar da la'asar قال الله تعالى ألا مدوكجياتي وسبح بالعشي والإبكار كما كي تسبيه da marece da kuma sahiya wannan hadisin yana nuna idan aka yi kuskure a cikin sallah yana daga cikin abin da ake shine sujudul ba'adi bayan an sallame sallah a yi sujada guda biyu to me ke da suna a masaba ta malikiya ana yin sujada guda biyu bayan sallama ana yin ba'adi ne idan aka yi ƙari tsarin da aka yi a cikin wannan sallar ta su manzo Allah shine ne shine sallama an ƙara sallama ta da sallama biyu suka yi ta bayan an yi raka'a guda biyu da kuma sallama wanda aka yi ta ƙarshe bayan an koma an yi rako'in guda biyu idan shi yasa aka yi ba'adi su malamai suna ganin duk wanda ka yi in kai kuskure ya yi in kabli kai in ba'adi kai duka ya yi an abdullahi bin buhaina ta wakana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga abdullahi dan buhaina kuma ya kasance daga cikin sahabban manzo Allah annan nabi sallallahu alaihi wasallam salla bihim az-zuhra manzo Allah ya musallar az-zuhr فقام في الركعتين الأولين سيتاش أركو إيودا بين فركوت ولم يجلس بيزمنا با فقام الناس معه سيموتاني سكا تاشي تاردش حتى إذا قضى الصلاة حسي دي قاري سلا وانتظر الناس تسليمه متاني سنا جدا يسلمي كبر سي كبر وهو جالس ينا أزمني فسجد سجدتين سي سجد غدابيو قبل أن يسلم كامل يسلم ثم سلم سنة سي سلم جنا أنا سيي sai ya yi kabli kenan kabla salam kenan da wannan ne malamin malikiya suka ɗauka idan ka rage wani abu a cikin sallah za ka yi kabli kenan sujada guda biyu kamin ka sallami kamin ka sallami sallah domin da manzo Allah ya rage zaman tahiya zaman tahiya ya manta kenan zaman tahiya da tsakiya jayyid malai ce babul mururi bayna yadayil musalli bayan bayani akan biyawa gaban mai sallah عن أبي جهيم جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي دا أتي مي بيا واجبا مي سلا ياسا ماذا عليه من الإثم ميجي أكن سنزنبي لكان أن يقف تودا يا كسنتي يسعي أربعين سيواتا عدد كوانا أربعين كو شكرا أربعين khairan lahu shi mishi alkhairi min an yamurra baina yadaihi na ya wuce a gabansa da ya wuce a gabansa qala abun nadr abun nadr yace la adri ban sani ba aqala 40 yawman shin kwana 40 yace au shaharan ko wata 40 au sana ko kuma ko kuma shekara 40 wannan hadisi ne na girman laihin da ke da kwai na wucewa gaban wanda yake sallah idan babu sutura a gabansa عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء إذا دينكو yana sallah zuwa ga wani abu ya suturuhu minan nasi da yake so tasa ga mutane ma'ana mutum ne yake sallah sai sa sutura a gabansa fa arada ahadun an yashtaza baina yadayhi sai wani mutum ya so ya keta ya wuce a gabansa falyadfa'ahu to ya ture sa ma'ana ya kare sa fa in aba idan ya kiya falyuqatilhu ya kesa ya hada da shi fa innahu fa inna ma huwa shaytanun domin shi shaydan ne ma'ana shaydan ne ke turo sa yana wannan abu an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma kala aqbaltu rakiban ala himarin atani na fuskanto ina haye akan jaka shine himarin atanin wa ana yawma idin qad nahastu al-ihtilama kuma ni a wannan lokacin na kusa balaga ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الهالي من ظاء الله ينام متاني سلى بمنا أمنا إلى غير جدار ينام مسو سلى با ba ba inda ba ba a cikin gina ba ma'ana a hili yake musalla marartu baina yadai ba'di saffi sai na wuce a gaban wani sashen sahu ma'ana na wuce a gaban sahu fa arsaltul atana sai na saki jakatar ta tana kiwo wa dakhaltu fi saffi na shiga a cikin sahu falam yunkir zalika alayya ahadun kun babu wanda min inkari wannan sai nuna a cikin sahu dan ka wuce in dai ba gaban liman ka wuce ba to babu lahi akan wannan an aisha ta radiyallahu anha qalat amma a cikin sallah ta jami'i kenan ta ce kuntu ana kuntu anamu baina yadai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina kwana a gaban manzon Allah wa rijlaya fi qiblatihi kuma cina nuna suna a gaban alkiblarsa fa idza sajada idan zai sujada ga mazani sai ya zungure ni fa kabattu rijlaya sai in shayi cina nuwana wa idza qama idan ya tashi basattu ma sai in shin hida su qalat tace wal buyutu yawma idin gidaje a wannan lokacin laisa fiha masabih babu hitullu a cikinsu wannan hadisin yana nuna ya halatta ka yi sutura da mutum idan yana zamne a wuri dai har ka tabbata da ba zai tashi ba ko kuma yin sutura da mace abinda yake lalata sallah ko katse ta shine idan macen ta biya yayin da ya zo a hadisi babun jami'un babi wanda yake matattara na bayanin abun da ya shahi al'amuran sallah mala ya ce عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد إذا ينكو زي شقا مسلاتي كوي شقا مسلاتي فلا يجلس حتى يصلي تو كده يزمنا hasiya sallaci raka'atai da raka'o'i guda biyu ita ake ce ma tahiyatul masjid gaisuwar masallaci an zaid ibn arkam radiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi salati mun kasance muna magana a cikin sallah yukallimu rajulu minna sahibahu mutum daga cikinmu yana ma dan uwansa magana wa huwa ila janbihi fi salati alhali mutumin yana gehensa a sallah hatta nazalat hasi da aya ta sabka wa qumu lillahi qanitin ku tsayu a gaban Allah kuna masu natsuwa fa umirna bis sukuti sai aka umurce mu da yin shiru a cikin sallah wa nuhina anil kalami kuma aka hana mu game da yin magana عن عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن كربورة عبد الله بن عمر دا أبو هريرة ألا يدرسوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دا من زاء الله ياتي إذا اشتد الحر إذا إذا زاهي سننت فأبردوا عن الصلاة توك سنيا يسلى فإن شدة الحر دومين سنن زاهي من فيح جهنم إذا إذا جتكيه جهنم كينا سنة a zahar a jinkirta ta lokacin zahi an anas ibn malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man yasiya man nasiya salatan duk wanda ya manta wata sallah falyusalliha idza zakaraha to ya sallace ta in ya tuna ta wala kafarata laha illa dhalik ba ta da wata kafara in ba wannan ba wa tala qawluhu ta'ala sai ya karanta fadin Allah madaukaki wa aqimis salata li dhikri kuma ka tsayar da sallah don saboda ambatona ma'ana ita sallah idan ka manta ta da ka tuna to zaka yi da wali muslimin a wata riwaya ta muslim man nasiya salatan duk wanda ya manta wata sallah aw nama an hakoye kwana bai yi ta ba fa kaffaratuha to kaffaranta an yusalliha idza zakaraha ya sallace ta a yayin da ya tuna ta an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma أن معاذ بن جبل للي معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشاء الآخرة يا كسنتينا صلى تإشائي تارد من الله ثم يرجع إلى قومه سننسيكم وجم تاننس فيصلي بهم تلك الصلاة سي صلاة مسونا صلى وأن كنونا يا هل التمين نافلة يجاقورا جوانا سكي فرلا عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال wannan hadisin dalili ne akan kayar da suke cewa al-ikhtilafu fi niyyati bain al-imami wal ma'mumi la yu'assiru fi sihhati al-ihtimam ana sabanin niyya tsakanin liman da mamu baya tasiri a wajen limanci an anas ibn malik radiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shiddati al-harri mun kasance muna sallah tare da ma'aikin Allah a cikin tsananin zahi فإذا لم يستطع أحدنا إذا يكسن شيء يم بيئية بأن يمكن جبهته من الأرض يتنفر يأزغو شنسا كسا بسط ثوبه yana shi da takalminsa fa sajada alaihi sai ya sujada a kansa ma'ana yana nuna halaccin yin sujada akan wani abu idan da zahi an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum kada dayan ku yi sallah fi thawbil wahid a cikin tufafi guda laisa misali da wando kawai laisa ala a cikihi minhu shay'un alhali akan kahudunsa babu komai ma'ana babu riga عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا دوان ديتي تهرنوا كو ميكر سنا البسة فليعتزل to ya nisanci auli ya atazil masjidana ya nisanci masallacin mu wal yaqud fi baitihi ya zamna a gidansa ya sallah domin wannan warin da yana cutar da mutane da mala'iku wa utiya bi qidrin an zo masa da wata tukunya fihi khadiratun min buqul wadda a cikin ta akwai khadirat min bukul su ne kayan ɗanye na bukul bukul shi ne dukkanin kayan me yake suna kayan ɗanye wanda suke ɗiya daga ƙasa irin su dankali irin su doya irin su tahornuwa irin su albasa dukkanin su bukul ne tun da ɗiyan da ƙasa suke hitowa fa waje da laha rihan a cikin abincin sai ya ji wani wari wani iska wanda baya so fasa'ala sai ya tambaya game da iskan fa'ukbira bi ma fiha min al-bukul sai aka bashi labari da abin da aka yi abincin nau'in abubuwan da ke da kwai na albukul na kayan ɗanye faƙala sai ce ribuha ku kusantar da ita ila ba'di ashabi ya faɗi wannan ne zuwa ga wani sashen sahabbansa kana ma'ahu da suka sanye tare da shi ma'ana a kusantar da abincin zuwa ga sahabbansa falamma ra'ahu kariha aklaha lokacin da suka ga ya kyamaci ci qala falamma ra'ahu kariha aklaha lokacin da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci cin wannan su ma sai suka kyamaci wannan qala sai manzo Allah ya ce fa inni unaji man la tunaji kul kuci ni na kici ne fa inni domin ni unaji man la tunaji ina ganawa da wanda ba ku ganawa da shi shine mala'ika jibril su kun ba sa san warin wannan mana da hadisi na lokacin da mutum zai zo masallaci to ya tsabtace bakinsa daga dukkanin wani wari an jabirin an nabi sallallahu alaihi wasallam kala man akala albasla aw thuma duk wanda ya ci albasa ko tafarnuwa wal kurratha da kuma kurrath albasar kura fala yaqrabanna masjidana to kada ya kusanci masallacin nan mu fa innal mala'ikata domin mala'iku tata'azza suna cutuwa mimma ya ta'azza minhu al-insan daga abunda dan adam mutum yake cutuwa da shi warin nan to mala'iku su ma suna cutuwa da warin babu tashahhud baya bayani akan tahiya an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud manzo Allah ya koya mini tahiya wa kaffi baina kaffaihi tahi hannuna na cikin tahi hannunsa kama yu'allimini surata min al-qur'an kamar yadda yake koya mini wata sura ta al-qur'ani at-tahiyatu lillah gaisuwoyi zuwa ga Allah was salawatu da salati wa tayyibatu da kuma tsarkaken magunguna assalamu alaika amincin Allah akan ka ayyuhan nabi ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahamar Allah wa barakatuhu da albarkokinsa assalamu alaina amincin Allah akan mu wa ala ibadillahi salihin da kuma akan bayinsa na gari ashhadu an la ilaha illallah ina shaida ba cancanta da bauta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lallai muhammad bawansa ne kun manzansa ne wa fi lafsin a cikin lafazi idza qa'ada ahadukum lis-salati idan ɗayan ku ya zamna domin yin sallah falyaqul to yace at-tahiyatu lillahi wa fihi ya zo a cikin sa fa innakum idza qultum dhalika domin ku idan kuka faɗi wannan at-tahiyya faqad sallamtum ala kulli abdin lillahi to kamar kun yi sallama ne ga dukkanin bawa na Allah salihin nagari fi sama'i wal ardi yake a sama da ƙasa wafihi akwai daga ciki falyatakhayar min almas'alati ma sha'a sai ya zaba daga cikin addu'i abin da yake so ya roƙa an abdullahi an abdurrahman bin abi laila qala laqiyani ka'ab ibn ujra ya haɗu da ni ka'ab bin ujra fa qala sai ce ala uhdi laka hadiyya shim ba zan yi maka wata kyauta ba innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah kharaja ilaina ya hota zuwa gare mu fakulna tun muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah kad allamana Allah kaifa nusallimu alaika Allah ya sanar da mu ya ya kamata mu yi maka sallama fa kaifa nusalli alaika to ya za mu yi maka salati kale ce ku ce qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله كي صلاتي ga Muhammad da iyallan Muhammad kamar da kai salati ga Ibrahim da iyallan Ibrahim lalle kai Hamidun ne godadde ne Majidun kuma abin girmamawa wa barik kuma kai albarka ala Muhammad ga Muhammad da kuma iyali Muhammad kamar yadda kai albarka ga Ibrahim da iyallan Ibrahim lalle kai godadde ne sannan abin girmamawa an abi hurairah radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u manzo Allah ya kasance yana addu'a a cikin zaman tahiya Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar kabari wa min azabin nari da kuma azabar wuta wa min fitnatil mahya wal mat da kuma fitinar rayuwa da mutuwa wa min fitnatil masih dajjal da kuma fitinar dajjal shahohi wa fi lafzin li muslim wa lafazi na muslim idan ta shahada ahadukum idan ɗayan ku zai yi tahiya ko kuma idan ɗayan ku yayi tahiya falyasta'id billahi min arba'in to ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu ya kulu ya ce Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam thumma dhakara nahwahu sai ya ambaci kuma ta kwatankacin waccan addu'ar عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق دقى أبو بكر الصديق دقى أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم للشيات ما مائكين الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي كقويا من وتا الدعاء دزن يرك ورقاء الله ديتا أتكين سلاتا قال يتي قل كتي اللهم إني ظلمت نفسي يا الله للي نازل متكينا ظلما كثيرا زالنتي من يوى ولا يغفر الذنوب إلا أنت كن با مي غافرت ذنوبي إن با كي با فاغفر لي مغفرة من عندك غافرت من وتغفر دغ وجنك وارحمني كجي كينا إنك أنت الغفور الرحيم للي كي مي غافرة ني مي جن كي wannan yana daga cikin addu'in da ake yi a lokacin tahiya an aisha radiyallahu anha قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة من صلى بيتبع صلاة وتسلى بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله الفتح باين سورة إذا جاء تاسبكو أغنسا إلا يقول فيها فاتيات أتكن سلنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سألكي يا تبت غريك يا ألا أبنجشمو da yabo da godiya Allahumma fil ya Allah ka gafarta min wannan yana yin ta a cikin sujada da ruku'i وفي لفظ أتكون لفظي كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده إما الله يكسن تينا يوي تفدي أتكون ركوع سنة سجد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي باب الوتر باي بياني أكن وتري إذا كسل دعك الدره مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر wani mutum ya tambayi ma'aikin Allah yana akan mimbari ma tara fi salatin laili me ra'ayinka game da sallar dare qala ce mathna mathna a ita sallar dare raka'a biyu biyu ne fa idza khashiya ahadukum da haka idan ɗayanku ya ji tsoro asubha ketowar alfijiri ko asuba صلى واحدة سي صلى تركة أقدا فأوترت له ما صلى سي مسا تزمنتو مسا ويتري نا أبن دي صلاتا دومين ويتري شيني عددين مارا نمبر امبير وأنه كان يقول كما للي شيها كسنجينا جوا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ويترا كسن يسلى كتكر شيء تكسنجي إذا ويتري أن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم daga kowane yanki na dare manzo Allah ya taɓa yin ruku ya taɓa yin sallah ta witiri min awwalil laili a farkon dare wa ausatihi da tsakiyarsa wa akhirihi da kuma ƙarshen sa fantaha witruhu ila sahari sai dai witrin sa yana karewa ne a lokacin mai da suna a lokacin da alfijiri yake to a lokacin sahur kenan عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منذ الله يكسن جينا صلى الدري صلى تويتري ركعة قوم شاؤك يوتر من ذلك بخمس ينا ويتري دقا وانا ركو إن ودا قوم شاؤك دركة أبير معنى ركعة أبير ينا جير رسول لا يجلس في شيء بايا زمنا أتكون كوما إلا في آخرها سيدي ركعة تفرق تقرشي wannan su ne abin da manzo Allah yake yawan yi babu zikiri aqibar sala baya bayani akan zikiri a ƙarshen sallah an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma anna rafa sauti bi zikiri lalle daga sauti da zikiri hina yansarifu nasu min maktuba lokacin da mutane suka sallamewa daga sallah ta farilla kana ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a zamanin manzo Allah ana yin haka قال ابن عباس ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعت لا كسنجي إنا سنين هكا معنى إنا سنين أن سلمي دقا سلا إذا سمعته إن نجوان صوت النذكري وفي لفظ أتكون لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير ba mu kasance muna sanin sallamewar karewar musallar manzon Allah ba in ba da zikiri in ba da kabori da ake yi ba ala zikirin da ake an warradin مولى المغيرة بن شعبة قال يتي أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى مؤاوية مغيرة بن شعبة يا من إملائي دوني ساقو إزواغ مؤاوية إملائي شيني معنا ينا جي إنا ربطاوة يتي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة للي موزا الله يا كسنتي ينا تيوا أكرشن قوة سلح مكتوبة تفر إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت يا ألا باب وندي إيا هانا أبن دك باير ولا معطي لما منعت كم با وندي إباد أبن دك هانا ولا ينفع ذا الجد منك الجد كم أكرم أكري بايا أنفاني أولنك ودرجة مدرجة بات أنفاني أولنك ثم وفضت بعد ذلك على معاوية a wata ran sai na biyu a wajen mu'awiya fa sami'tuhu ya amuru nasa bi dhalik sai na ji sai yana umurtan mutane da yin wannan wa fi lafzin a cikin lafazi kana yanha an qila wa qala manzo Allah ya kasance yana hani akan akan an ce ya ce ma'ana shine yawan ba da labari na ƙarya wa ida'atil mali da kuma almubazzarantar da dukiya wa kasrati su'ali da yawan tambaya marar amfani wa kana yanha an uquqil ummahat kuma ya kasance yana hani akan saba ma iyaye wa wa'dil banat da kuma turbude ƴaƴa da ransu wa man'in da kuma hanawa wa hatin da kuma roƙo ma'ana riwa da roƙo an sumayyin maula abi maula maula abi bakr bin abdurrahman bin al-harith bin hisham عن أبي صالح السمان نجا أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين للي تلكا ومهاجري أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوزوا ما إجا ألا فقالوا سكت يا رسول الله يا ما إجا ألا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى ما أبو تادوك يا سنتهي da darajoji maɗaukaka wa na'imil muqim da ni'ima wadda take tsayayya ma'ana suna ta saya aljanna kale ce wa ma za ka me wannan kalu suka ce yusalluna kama nusalli suna sallah kamar yadda muke sallah wa yusumuna kama nasumu kuma suna azumi kamar yadda muke yi wa tasaddaquna kuma suna sadaka wala natasaddaqu kun ba ma sadaka wa yu'tiquna kuma suna yantarwa wala nu'tiqu kun ba ma yantarwa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace afala wa allimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum shin bazan koya muku wani abubuwan da za ku riski wanda da ja ku da shi wa tasbiquna bihi man ba'dakum kuma ku riga wanda yake a gabaninku ku tsere ma wanda yake a bayanku wala ya kunu ahadun afdala minkum kun babu wanda zai hinku illa man sana'a mithla ma sana'atum sai dai wanda ya ira abin da kuka yi qalu suka ce bala ya rasulullah iya ma aikin Allah qala ki tusabbihuna wa tukabbiruna ku yi subhanallah kuma ku yi Allahu akbar wa tahmaduna kuma ku yi alhamdulillah dubura kulli salatin a ƙarshen kowace sallah talatan wa talatina marra sau talatin da uku ala abu salih sai abu salih ya ce faraja fuqara'ul muhajirin sai talakawan muhajirai suka koma ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga ma'aikin Allah faqalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna yan uwanmu ma'abota dukiya sun shi abin da muka aikata fafa'alu mitlau sai suka aikata makwatankacin sa irin abin da ka ba mu su ma suna yi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace zalika fadlullahi yu'tihi man yasha to wannan fadlar Allah ce na bara ta ga wanda ya so qala sumai fa haddathu ba'da ahli bi hadha alhadith sai na bada labarin wannan hadisin ga wasu daga cikin iyalina faƙala sai ya ce wahimta ai ka ruɗe innama ƙala ai ya ce tusabbihu Allah talatan ka ce subhanallah talatan wa talatin subhanallah su talatin da uku wa tahmadullah talatan wa talatin kuma ka ce alhamdulillah su talatin da uku wa tukabbirullah talatan wa talatina kuma ka yi Allahu akbar su talatin da uku faraja'tu ila abi salih sai na koma zuwa ga abi salih fa zakartu lahu dhalika na ambata masa haka ga yadda aka ce mini wa faƙali sai ce kul ka ce allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah karata to wannan kin hatta tabluga min jami'ihin na har sai ka kai gaba ɗin salatatan wa talatin su talatin da uku kenan bambanci shine wancan an yi su daban-daban shi kuma anan ka game su ne subhanallah walhamdulillah wallahu akbar su talatin da uku su kuma wancan an yi su da guda guda ne kenan duk yadda kai duka ɗaya ne عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام manzo Allah ya salla da wata riga wadda take da zane-zane fa nazara ila alamiha nazaratan sai ya dan dube zuwa ga wannan zanen nata ma'ana ya dan shagaltar da shi falamman sarrafa lokacin da ya sallame kala ya ce idhabu bi khamisati hadhihi ila abi jaham ku da wannan rigar tawa zuwa ga abu jaham wa atuni bi ambijaniyati abi jaham sai ku zo min da ambijaniya ta abi jaham ana suna wata riga ce wadda bata kai darajar waccan ba fa innaha alhatni anifan an salati domin wannan dazu ta shigaltar da ni daga sallata alhamisa kisa'un murabba'un lahu alam wani nau'in tufa ne da yake da bangare guda hudu kaman kare yana da zane-zane al'ambijaniya kisa'un galizun wasu tufafi ne wanda suke da kauri sosai wannan yana nuna halaccin in maka kyauta ka nemi a baka wanda bai kai darajarsa ba amma in ka ce a baka wanda ya shi daraja to wannan kuma roƙo ne babu aljam'u baina salatayn fi babu bayani akan hada salloli guda biyu a cikin balaguro an abdullah bin abbas radiyallahu anhu ma qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi safar baina salati zuhri wal asr manzo Allah ya kasance yana hada tsakanin salloli guda biyu yana hada tsakanin sallar azhar da al'asr a cikin balaguro idza kana ala zahri sayrin amma idan yana a tsakiyar tahiya wa yajma'u bainal maghribi wal isha kuma ya kasance yana hada tsakanin magriba da isha'i kina wannan ya halatta a jam'u taqdim ko jam'u ta'khir hada salloli guda biyu dan saboda sauƙaƙa ma tahiya amma sallolin da suke da lokaci guda azhar da la'asar magriba da isha'i ba za ka hada magriba da la'asar ba don lokacin su ba guda bane babu kasri salati fi sabaya bayani akan yin kasaro a cikin balaguro an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma kala sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na abokanci manzon Allah a cikin balaguro fa kana la yazidu fi safari ala raka'ataini sai kasance baya karawa a cikin balaguro akan raka'a guda biyu wa ababakar da abubakar wa umar da umar wa usman kadhalik da usman haka kenan cikin balaguro raka'a biyu suke kasaro babul juma'ati baya bayani akan juma'a sallar juma'a kenan an abdullah bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man jaa minkum aljum'ata duk wanda zai je juma'a daga cikin ku falyaktasil to yayi wanka an abdullah bin umar radiyallahu anhuma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaktubu khutbatayn manzo Allah ya kasance yana hudubobi guda biyu wa huwa qa'imun alhali yana a tsaye yafsilu bainahuma bi julusin yana raba tsakaninsu da zama مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة wani mutum ya zo manzo Allah yana ma mutane kutuba ranar Juma'a faqala sai yace sallaita kai sallah ne qala la yace a qala kum farka rak'atayn tashi ke rako'i guda biyu wa fi riwayat a cikin tawaye fa salli rak'atayn kai sallah rako'i guda biyu wannan hadisin yana nuna idan ka zo a masallacin Juma'a ko da ka isko liman na hudu ba in dai cikin masallaci kake to kai raka a biyu kafin ka zauna in wajen masallaci ne to zaka zamna kai ka saurari kutuba an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika ansit yawm al-jum'ah idan kace ma abokinka ishuru a ranar juma'a wal imam yakhutub al-hali liman na khutuba faqad lagaw to kai lagaw kai wasa idan ba a sallah ana ba a magana ana hutuba عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسما زاجي سن يقدم جمدا منبر ما أيكن الله من أي عود هو daga wani icce ne aka yi sa faƙala sahal sai sa'ad min tarfa al-ghaba ai daga iccen tarfa al-ghaba ne wa kad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama alayhi kuma haƙiƙa na ga manzo Allah ya tsayo akan sa fa kabbara ya kabbara wa kabbara nasu wara'ahu mutane suka kabbara a bayan sa wa huwa al-minbar yana akan minbari thumma raka'a sannan sai ya ruku'i fa nazala al-qahqara sai ya jayo da baya da baya hatta sajada fi asl minbar har sai da ya sujada a ƙasan minbari ثم عاد سننسي كما حتى فرغ من آخر صلاته sai da ya kare karshen sallarsa ثم أقبل على الناس أن فسكن توغا متاني فقال سيتي أيها الناس ياكو متاني إني صنعت هذا نينا إكتوانا لتأتموا به don ku yi koyi da ni wali ta'alamu salati kuma don ku zan sallata wannan hadisin yana nuna daga cikin ladabi na hudu ba a yi ta akan mimbari wa fi lafsi a cikin lafazi fa sallawa huwa alaiha sai sallaye da akan mimbarin sun makabbara alaiha ya kabbara akan ta ثم ركع sannan sai yayi ruku'i wa huwa alaiha yana akan ta thumma nazala al-qahqara sannan sai ya sabko daga baya baya dan saboda yayi sujada an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasul sallam qala man igtasala yawm al-jum'ati duk wanda ya salla ranar jumu'a thumma raha fi sa'ati al-ula sannan sai ya sabko a fa lokaci na farko fa ka'annama qarraba badana kamar yayi sadakar taguwa ce wa man raha fi sa'ati thaniya wanda ya gabatar wanda ya sabko a lokaci na biyu faka annama karraba bakara kamar ya yi sadakar saniya wa man raha fi sa'ati thalitha wanda kuma yi sabko a lokaci na uku faka annama karraba kabshan to kamar ya yi sadakar rago wa man raha fi sa'ati rabi'a wanda ya yi sabko a lokaci na hudu faka annama karraba da jaja to kamar ya yi sadaka ne da kaza ومن راح في الساعة الخامسة وان دي سبكو ألوكا نبيا كما فكأنما قرب بيضة كمر يا كسنت دا أي صدقة دا قويني فإذا خرج الإمام إذا لمن يهوت حضرت صدرت الملائكة ملائكة سنة هلتوا يستمعون الذكر سنة سورا وازي an salamata ibn al-akwa wannan hadisi yana bayani falala da ke da kai a wajen yin sabko a ranar juma'a an karɓo daga salma ɗan akwa min wakana min ashabi shajara ya kasance daga cikin sahabbai na itanya ma'ana sahabban da suka wa manzo Allah mu baya a lokacin fato makka kamin a lokacin sulhu da biya qala yace kunna nusalli ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aljum'a mun kasance muna sallah tare da manzo Allah ranar jumu'a thumma nansarifu sannan musallami wa laysa lilhitani zullun nastadillu bihi alhali gida ba ta da irwa da haka arabai suka ce wallah hadisi dalilin akan halaccin yin sallah halaccin yin sallah kamin rana ta zo tsakiya ma'ana lokacin sallar juma'a kamar lokacin sallar idi ne ana iya yin ta a ƙarye tara ma misali wa fi lafzin a cikin lafazi kunna nu jami'u ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza zalat ash-shamsu mun kasance muna hada mekar suna muna yin sallar juma'a tare da manzo Allah idan rana ta karkata daga tsakiya thumma narji'u sannan kuma sai mu komo fa natatabba ulfai'a muna bin inuwa idan sai nuna ana iya ayi na farko ana iya ayi na biyu wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salati al-fajr manzo Allah ya kasance yana karatu a lokacin sallar asuba yawmal jumu'a asuba ta ranar juma'a alif lam mim tanzil sajada yana karanta suratul sajada wa hal ata alal insani da hal ata alal insan wannan su ne surorin da manzo Allah yake yawan karantawa a sahiya ta juma'a nan muka zo kenan karshe na karatuttukan da muka rasa yanzu duk karatuttukan da za su zo a baya karatuttukan da bamu rasa su bane insha Allahu inda muka samu daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah